من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونكيه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى a karatunmu za mu ɗora hijiratun nabi sallallahu alaihi wa sallam ilal madina hijira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina mali ta an aisha ta ummul mu'minina radiyallahu anha qalat an karbo daga nana aisha uwar mu'minai Allah madaukakin sarki ya tsara mata yadda ta ce kana la yuqiu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da aminta Allah tabbata a gare shi ya kasance baya kuskurewa an ya ati an ya ati abaita Abi Bakr ne Siddiq wato ya je gidan wajen zuwa gidan Sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda ahada tarafayin nahar a ɗaya daga cikin wato gefen yini a ɗaya daga cikin gefen yini imma bukuratan ko dai da safe wa imma ashiya ko da yamma wato annabi alaihi salatu wassalam ya kasance baya fashin zuwa gidan annabi a ɗan sai da Abubakar ko da je da safe ko da yamma kullun sai ya je hatta idza kana yawmul ladhi kana yawmul ladhi udhina fihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har sai da ranar da aka wato yi wa annabi alaihi salatu wassalam izini ta zo fil hijrati na cewa ya hijira kullum sai ya je har ranar da aka yi wa annabi alaihi salatu wasalam izini da hijira ta zo mali yace wal khuruju min makkata fitar da zai yi ku daga makka ne min baini zaharai qaumihi a ta tsakankanin mutanensa ana nan ana nan a tana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajira nana aisha ta ce sai kawai annabi alaihi salatu wasalam ya zo mana bil hajirati lokacin garjin rana mala ya je kasa yace nisfun nahari shine wato tsakiyar yini inda zawali shamsi lokacin da rana ta yi zawali ta wata tsakiyar sama ma zuhuri aw ila al-asri lokacin sallah azhar ko zuwa lokacin la'asar shine dama wato az-zahira ko kuma al-hajira din da ake faɗa to sai ke cewa fi sa'atin a wani lokaci da kana la ya fiha bai kasance yana zuwa a wannan lokacin ba domin yana zuwa ne da safe ko da yamma to sai na ji da tsakar rana ko kai in ka saba ganin mutum a wani lokaci ka ganshi a wani yanayi kuma za ka ɗan kawo wani abu saboda haka ƙalar sai na na isha ta ce falan ma ra'ahu abubakar yayin da sai na abubakar ya ga annabi alaihi salatu wasalam ƙalar sai ce ma da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadhihi sa'ada ba abin da ya fito da ya kawo annabi alaihi salatu wassalam a daidai wannan lokaci illa li amrin hadasa ba sai wani al'amari da ya faru ba abin da ya fito da shi in ba wani al'amari ne ya faru ba tu ba ba ba zai fito a wannan lokacin ba kanat nana ita ta ce falamma da kala yayin da annabi alaihi salatu wassalam ya shigo ta akara sai dan ta akara lahu abubakar sai annabi alaihi sayyidina abubakar ya jinkirtar da shi an sariri a gefen gadansa فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya zauna a gefen gadon walaysa inda Abi Bakr babu kowa a tare da sayyidina Abu Bakar illa ana nana Aisha ta ce sai ni kadai wa ukhti Asma binti Abi Bakr ne Siddiq da yar uwata Asma'u yar sayyidina Abu Bakar Siddiq fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi alayhi salatu wassalam ya ce ukhruj anni man indak ka fitar min da wanda suke tare da kai yanzu su waye a tare da kai su fita irin za a yi sirri kenan yace su waye a ciki ka ce musu su fita saboda haka daidai wannan lokaci fa qala sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna ma huma ibnataya yace ai ba kowa bane a cikin ba ƴaƴana ba guda biyu wa ma zaka kuma ba komai bane ba komai wato dangane da su fa qala abubakar na'am fidaka abi wa ummi zan fanshe ka abi wato da mahaifina wa ummi da mahaifiyata innahu qad udina li fil khuruj haqiqa fakala sai ce innahu qad udina li haqiqa an yi min izini fil khuruj da na fita wal hijrat kuma na hijira qalat nana ita ta ce fakala abubakar sai sai na abubakar yana jin abin da ya faɗa sai ce as-suhba ya rasulullah zan abokance ka a wannan lokacin ya ma'aikin Allah kala sai ce a suhuba sai ce wato a suhuba na ya ta abokance ni kala sai ta ce fa wallahi na rantsi da Allah ma sha'irtu qaddun ban taba ji wutun da nake qabla zalika al-yawmi wato kafin wannan ranar ahadan ban taba ganin wani ba yau ji min al-farahi yana kuka saboda farin ciki hatta ra'aytu ababakar ya buki yau mai izin har sai da naga sai dawo maka yana kukan farin ciki a wannan rana inda take wa taba ganin wani yana kukan farin ciki wa sai akan mahaifinta domin annabi alaihi salatu wasalam ya yadda zai raka shi yin hijira shi kuma saboda murna kawai sai yasa kuka sun magana sai ce ya nabi Allah ya ma'aikin Allah ya annabin Allah inna hataini ra'ilatan hakika waɗannan da kake gani ababen hawa na ne guda biyu kad kuntu a'adatuhu ma li hada na tanade ku ne saboda irin wannan rana sai na bakar ya gaya wa annabi haka fastajara abdullahi ibn uraiki sai suka dauki abdullahi ibn uraiki suka biya shi lada ina istajara suka biya shi lada min bani di bin bakar daga cikin kabilar addilu bin bakarin yake wa kanat ummuhu imra'atan min bani sahab mahaifiyarsa wato mace ce daga kabilar banu sahab ibn amru wa kana mushrikan shi ko abdullahi bin abi urayki mushriki ne ya dullu ma ala tariq wani shi ne kuma wanda zai nuna musu hanya suka dauke shi za su biya shi lada idan ya nuna musu hanyar da za su yi jira domin ban santa ba fa dafa ilaihi sai suka bashi ra'ilatayhi ma wannan ababan hawan nasu guda biyu fa kana ta indahu ababan hawan suna gurin Abdullahi bin Abi bin Uraiki yar'a yana kulawa da zulimi ani ma saboda wannan alkawarin da suka yi shine ma da yace kana ta Aisha nana Aisha tace fa jahazna huma sai muka tai muka yi musu tanadi a hassal jihad wato wato tanadin gaggawa irin mutum zai fita zai tafiya a zuwa sai bara in sauri a haɗa mar abinci na sauri an fahimta da kyau ko to saboda haka shine a hasan jihad shine a wato tanadin gaggawa wa sana'ana lahum sufratan sai muka haɗa musu abinci sufra shine wato abincin da ake yi wanda yake na gaggawa wanda yake kamar yanzu mu ce indomie kun fahimta da kyau ko saboda haka indomi ka ga yan mintuna ne kaɗan ta yi to sai aka samu sufura su ma wani abinci ne da suke yin da da fulawa aka yi sauri aka samu wannan abubuwan kamar wasu malamai suna cewa kamar gurasa dama a tare da take kawai aka yi sauri aka ɗebo aka zuba musu fi jiramin a cikin buhu aka samu gurasa da abin da ya kama da wannan wani nau'in abinci aka zuba a buhu wa qata'at asma'u binti abi bakrin ina haka min niqatiha ya salam sai asma'u yar abubakar ta samu fatalar ta zaninta sai ta yanko wani abu daga cikin zanin ko mayafi farabadat bihi ala famin jirab ta samu gefen bakin buhun ta daure asma'u binta abubakar eh sai na abubakar wadda ita ce ta sha takwas a shiga musulunci ta sha takwas sannan ta kai shekara saba'in da biyar a duniya ba ta gaji ba in za a tafiya doguwa za ta iya yi sannan kuma ba za ka kalli ta kace tsohuwa ba ce kawai dai abin da ta yi a karshe ta makance ta daina gani asma'u binta abubakar amma ta daɗe a duniya sannan ta ta mutu ne da kwarinta ta mutu da kwarinta in ka kalle ta yanayin kamar yadda aka ce Zainab ta bar duniya ta shekara wajen saba'in da wani abu amma fuskar ta ta ƴan mata ce Zainab ƴar an ummu Salama fuskar ta irin ta ƴan mata saboda annabi ya taɓa mata addu'a a fuskar ta ya duba mata to shi za ta tsuba ga ta tsohuwa amma fuskar yara ne da ita to ita ma Asma'u binti Abi Bakr ta manyanta amma kuma jikinta mai kyau ne ba irin kaga gashin nan farare barkatai a kanta sam to ta jima a duniya kuma a tana da fadail masu dimbin yawa to shi za ba bi zalika sun biyar za ta nutakai nitakai shi za ke ce mata ma'abocin zannuwa biyu nitakai ne eh mayafi biyu ko zani biyu domin gashi ta yaka ta daurewa annabi alaihi salatu wassalam buhunsa ya hayya kai ثم دحيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر بغاري sannan annabi alaihi salatu wassalam da sayyidina abubakar suka haɗu a wajen wani kogo fi jabali sauri a wajen dutsen da ake kiransa jabal saur ko garu saur fa kama na fi sai suka malam alƙasa ya ce ya istatara sai suka buya a cikin kogon shine fa kama na fa kama na fi suka kuya a cikin kogon salasa layali tsawon kwana uku yabitu inda ma abdullahi bin abi bakri dan sai na abubakar yana kwana tare da su kaga wannan abu ne mai muhimmanci da ya kamata ka kiyaye dangane da hijira annabi alaihi salatu wasalam cewa su biyu ne kawai a cikin koko sun tafi da wani gashi nan mun gaya muku ga dan rakiya da aka dauko tun farko mushriki ne ma abdullahi bin uraiki sannan kuma a tare da su wanda yake kwana da su tsohon kwana uku nan akwai ɗan sayi na abubakar wanda ake kiransa abdullahi ibn abi bakar wa huwa gulamun shi ko yaro ne shabun matashi Daƙifun mai kaifin fahimta laƙinin falfobul Daƙifun laƙinin mai saukin mai saurin fahimtar abu ma yace zaki a ƙasa yace zo fidnatan wa zaka shine ma abocin fahimta da kuma wato kaifin basira shine fitna din mala yake cewa kuma sabitul ma'rifa bima yahtaju ilayhi eh sannan idan ya rike abu kamar a ce gifted dai a yanzu gifted ne shi wannan Abdullahi bin Abi Bakar shine tsakibul laqinin din domin anan ma ya ga ma famun hasan hasan talaqi lima yasma'u duk abin da yaji yana yi masa kyakkyawan fahimta saboda haka shine tsakibul laqin eh falfabul kenan saboda haka fa yadlizu min indihi ma bi sahar yana zuwa ya shiga yadlizu yana shiga gurin su min indihi ma gurin su bi sahar lokacin sahur kaga ba wanda zai gai kenan lokacin sahur wajen karfe hudu da wani abu na dare sai je ya shiga gurin su fa yasbau ma quraishin bi makka hasbunallahu wa ni'mal wakeel kun ji bai da yake wato yasiru fi awwalil layl yana shiga farkon dare sannan ya fito lokacin sahur lokacin asuba ba teku sai kuce kawai ya kyale sai na abubakar da annabi ali da hasu salam ya koma cikin gari ya koma cikin mutane cikin makka sai su ɗauka tare ya kwana da su saboda haka fa yasbahu ma quraishi sai waye gari tare da quraishawa bi makkata a makka kaba'idin kamar wanda ya kwana tare da su shine kaba'id kai ka ce kwanan da yayi tare da su yayi fala yasma'u amran baya taɓa jin wani al'amari da yabtada ni bihi wanda wato ake nema a cutar da su a kansa na kaidi wani kaidi da ake shiryawa shine ma da haka sai an yubtada ni bihi an yadlu lahu ma ko yudlabu lahu ma fihi al-makruhu wa huwa min al-kaidi ba zai taɓa jin wani abu da wato ake neman su da sharri akan ake neman wayannan mutane biyu annabi alaihi salatu wasalam da sayyidina abubakar da kyar a kansa ba ba sai sai ya zo illa wa au ba sai sai ya kiyaye wannan abu hatta ya yau ma bi khabari zalik hatta ya kawo musu labarin haka duk lokacin da ya ji sai ya taho ya kawo musu labarin cewa ga ba abin da ake shiryawa hina yaqtalidu zalal yayin da lokacin da dare wato ya takuda lokacin da dare yayi wa yana alaihi ba sannan wanda yake yana kiyaye musu Amir bin Fuhaira Maula Abi Bakr shi kuma wanda yake kula kula musu da shi shine Amir dan Abu Fuhaira me yake musu min hatan min ganamin yana zuwa ya taso musu nonon dabbobi noman nonon tumaki shi yake musu maniha maniha shine a samu dabba a taso nononta to shi yake zuwa ya musu maniha ta dabbobi fayuriha alaiha hina tazabu sa'a sai kawo musu wannan abun lokacin da wato lokaci ya tafi min al-isha'i na dare bai bi ta da firisan an gane ku sai wato ya kwanta firisan ma ne yace arisal yace wa huwa labanun mana bai sai su kwana da wannan abun da risal shine dan nonon da suka sha ma ne yace wa huwa labanun manahtuhuma shine nonon da wato na taso musu wa radifahu ma na kawo musu shi hatta yan'ika wato hatta yan'ika biha Amir bin Buhaira bi galal har wato Amir dan Buhaira sai aikata haka wato ko da dabbobin bi tafi da su lokacin da duhu yayi ya fa'alu zalika fi kulli layla kowanne dare haka yake aikatawa min tilkan layali salat a wannan dararen guda uku kaga yanzu inda za mu tambaya tsarin tafiyar da aka yi da hijira za ka iya kawo shi kamar da zama a cikin kwakwalwarka cewa annabi alayhi salatu wassalam ya tafi gidan sai da Abubakar lokacin da bai saba zuwa ba sai kenan abin da zaka kawo kenan lokacin da bai saba zuwa ba domin ya saba zuwa ne da safe ko da yamma amma wannan karan sai dai da garjin rana daidai da rana kuma abin da ya faru da shi bayan ya je da rana aka yi mani ya zauna akan gefen gadon sai na Abubakar sai yake cewa zuwa ya a cikin ta ‘ya'yanka ne. Bayan ya gaya masa cewa ‘ya'yansa ne sai yake cewa da shi to, an umarce ni eh, yadda an umarce ni da na yi hijira sai ce to zan raka ka. Annaba ne salatu wasalam ya ce to na yadda ka raka ni. Bayan nan suka kirawo wancan Abdullahi ibn Quraiki wanda muka ce mushriki ne. Ba musulmi ba ne, saboda ya san hanya, mutum ne da masanin geography. ya san hanya suka ce za su ba shi lada shi zai nuna musu hanya ya ce ya yadda abu sake ratin zai kiba zai rufa musu asiri a al'amuran hakan kuma aka yi saboda haka ya fito ya bi su suka ba shi dabbobin su ya je kula da su kafin aka sa lokacin da za a haɗu suka haɗu a garo garo sauri to bayan nan wanda suke kawo musu abinci a wannan kwanakin wanda yake kwana da su shine Abdullahi bin Abi Bakr ne sai sannan kuma shi da ake kiran sa abin bin buhaira shi kuma yana taso musu nonon dabbobi yana musu maniha ya kawo musu domin su ci ya amfani da shi wajen abinci wannan shine a takaita abubuwan da muka biya yanzu to shine ma da yake cewa ya fa'alu zalika fi kulli laila yana aikata haka a kowanne dare min tilkan layali sala a wannan dararen guda uku wata jarar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo kira da abin da Allah tabbata a gare shi wa Abu Bakar da sai na Abubakar suka ba wani lada rajulan wani mutum min bani Dil daga ɗan kabila Dil wa huwa min bani Abdi ibn Adi wato yana ne daga cikin bani Abdi Adi bani bani Abdi ibn Adi hadiya wanda shine zai shiryar da su khiridan shi zai nuna musu hanya wal khiritu aka ce al khirit shine al mahiru bil hidaya wanda wato wanda yake gwani wajen sanin hanya kadi ga masa hilfan fi alil as to shine ma da ya gaya ma wato a ga masa hilfan ai aqada bi nasibin min aqdihim wa alabi min ya'malu bihi sun ba shi lada akan cewa an kuma yi alkawari da ke akan cewa zai rufa musu asiri wajen tafiya da su akan hanya shine kadi ga masa hilfan fi alil as bin wa'il as-sahmi yana cikin kabilar as ibn wa'il as-sahmi wa huwa ala din kuffar quraish shi ma wannan da suka samu wanda zai kai su shi wancan ya gama aikin sa ya kawo su zuwa koko wanda kuma zai kai cikin madina shi kuma ga kabila da yake sai aka yi alkawari da shi akan cewa zai ruba masa asiri duk da sun san ba musulmi bane wa huwa ala din kuffar quraish yana kan addinin wato kafiran quraishawa fa aminahu sai suka amintar da shi fa da fa ilai rahila kai kima suka ba shi ababan hawan su wa wa'adahu garu sauri ba da salatu layal suka yi alkawari da shi cewa ya zo wannan gurin garu sauri bayan kwana uku bi rahila kai ma da wannan dabbobin nasu sabaha salatin a daren wato a safiyar kwana na uku wanda laka ma'ahu ba amir bin fuhaira sai amir dan fuhaira nan yayi mistake na typing error ne ai wanda laka ma'u ma amir bin fuhaira ne sai sa bihi fuhaira amir bin fuhaira amir dan fuhaira ya tafi tare da su waddali da kuma wato mai nuna hanya fa akhadha bihim tariqas sawahi sai nuna musu hanyoyin da suke wato as-sawahi jam'i ne na as-sahil an ikri fihi fi tabuti fasri fihi fi yammi wal yulqil yammu bi sahili as-sahil shine gaban ruwa gaba an fahimta da kyau ko to saboda haka sai ya tafiyar da su gaɓoɓin ruwa ya rika fi da su ta gefen ruwa eh to kun ji anan inda abu ya tsaya wato matakin farko kamar a sai wato a fatuwa kenan dangane da tafiyar annabi alaihi salatu wasallam malin ji asilatu lil muraja'a ai da tama'at quraishu litashawuri ai na quraishawa suka haɗu don su yi shawara fi ma yasna'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da za su aikata a kan annabi alaihi salatu wasalam a wanda gida suka haɗu a darun naduwa ko yawwa sannan ma ne yace sajjalallahu ta'ala ma dara fi zalika al-istima min nuqash Allah madaukakin sarki wato ya tsara mana ya gaya mana irin abubuwan da ya gudana dangane da tattaunawa da suka yi me ya faru ga ayatan وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك أو هو أكتن سيراتي ما ko dai a kore ko a kama shi ko a daure shi ko a kore shi ko ko a kashe shi kai ko li yusbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuk haka kace ko dai a wato kore shi ko kuma a daure shi ko kuma a kashe shi abin da suka tafi a kai kenan ma da yace alama na tafaku hiyala ma yaf'alunahu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam da karshe me suka yanke cewa za su yi wa annabi cewa za a kashe shi kawai katluhu sannan na hudu isa jaran nabi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar rajulan yadullu ma ala tariqi man huwa yawa abdullahi bin urayki ko wa ma diyanatu me addinin sa mushriki ne limaza sun biyat asma bint abi bakr bi zati nitaqain ita na na asba'u me yasa ake ce mata zatin ne dakai ma abokiyar zani biyu ko ko mayafi biyu saboda ya gawa da ta yi danta daure yau bakin buhun da aka yi wa annabi guziri aina da karan nabi sallallahu alaihi wa sallam Abu Bakri yau gano sau ko inda annabi ya shiga kenan wa ila kam yawmar kwana nawa talata layali sannan na karshe manya a ti ma bi akhbari quraish wa ki ka musu labarin quraishawa yawwa wa ma dauru amir bin fuhaira fi hadhihi al-hijra me me fagen da wata irin rawa amir bin fuhaira ya taka a wannan tafiyar go shi yake ta tso nono ya kawo musu yayi musu maniha to wannan shine abin kula karatun gaba daya na darun nadwa da kuma hijira jimani ce kurujin rasul sallallahu alaihi wa sallam wajen annabi alaihi salatu wa salam wa wusulihi ila al-gar da kuma saduwarsa zuwa ga kogon garin sau. Lam ya alam bi khuruji Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ahadun. Babu wani ɗaya da ya san annabi alaihi salatu wa salam zai fita. Hina karaja lokacin da ya fita illa Ali bin Abi Talib. In ba sai na Ali bin Abi Talib ba. Wa Abu Bakr ne Siddiq. Da Abu Bakr Siddiq wa Ali Abi Bakr da iyalan sai na Abu Bakr zuwa. Yawwa Asma'u masha Allah amma aliyu shi ko sai na ali fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amarahu an yatakhallaf shi sai na ali annabi alaihi salatu wassalam ne ma umarni ne ya zauna a gida wa ala thalathati alladhina khulifu to wanda ya zauna a gida bai fito shine yawa ya takhallaf kenan shine wanda ya zauna hatta yu'addi an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alwada'a har ya bada ajiyoyin da annabi alaihi salatu wa aka bawa annabi alaihi salatu wassalam ya ce zauna a gida ne domin ya isar da ajiyar da su kansu kafiran da suke so su kashe shi suka bashi yace zauna ya jira allati kanat inda wulin nas ajiyar da take a gurin sa saboda mutane ta mutattar jama'a wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance walaysa bi makkata ahadun inda shay' babu wani ɗaya da yake a cikin maka wanda yake da wani abu ya sha alayhi da yake jin tsoron kar a ɗauke ba sai illa ba sai wa za a wuyin da ba sai sai ya kawo annaba ajiya dan Allah ka duba lalacewa shi wasu ke kawo ajiya amma kuma wai shi za a zo a farma su ba su yarda da kansu ba su kansu ba su yarda da kansu ba amma duk lokacin da wato suka samu wani abu ba su yarda da junansu ba sai su kai wa annabi alaihi salatu wassalam lima ya alamu min sidikihi saboda abin da suka sani na daga gaskiyar annabi alaihi salatu wassalam wa amanati da amanarsa wa kana al-mi'ad bayna rasul sallallahu alaihi wa sallam wa abi bakr radiyallahu anhu wato alƙawarin da aka yi tsakanin annabi alaihi salatu wassalam da sayyidina Abubakar kuwa lokacin yayi fa kharaja min khawqatin li abi bakr sai suka fita ta wata taga kauka shine taga wata zaga ce mai dan faɗi ta nan suka fita domin kar su fito ta kofa a magan su ya hayi ya kai fi zahiri baiti ta bayan gidan sai na bakar aka fita wa zalika lil imani hakan kuwa sun yi ne don kaiwa matuƙa shine al iman kaiwa matuƙa fil istighfari wajen buya dan su kai matuƙa wajen boye boye kansu hatta la tatba'uha la tatba'uhu ma quraish dan ya zamto Qurayshawa ba za su bi su ba ya hayyu ya kai wa tamna'u ma min tilka rihlati mubaraka sa hana fi yin wannan tafiyar mai albarka wa qad ta'ada hakika sun yi tanadi ne ma al-layli da daddare ala an yalqahu ma Abdullahi bin Urayki na cewa Abdullahi dan Urayki ne haɗu da su fi gari saure da ba haka suke da shi a cikin garu sauri ba da salati layal bayan kwana uku haka suka ce ya zo ya same su a wannan gurin sai ma da yace wa qaranat quraishun fi tilkatin tari'a a ai kuwa nan da nan quraishawa suka kirayo wani wani urgent meeting shi tilkatin tari'atun musta'jala shine wato tari'atun musta'jala din ma'ana ɗaya ne mutum din gaggawa urgent structured meeting kawai aka ce gaba ɗaya ya zo kowa ya zo urgent meeting yanzu za a yi istiqdama jami'al wasa'il dan su samu abubuwan da wato dukkan hanyoyi da za su samu dan su tattara hanyoyi allati yumkinu bi hal qabdu wanda zai ba su damar kama alal rajulain ga wannan mutanen biyu sun samu labarin sun fice to shine aka kira mitin tun gaggawa dan a samu mu damar kama su ya hayyu ya kayyum fa wada'at jami'a turuqi annadira mimma katafi jami'il jihad iska sa fa wudi'at iska sanya jami'a sun rike a dukkan hanyoyin annabiza wanda zai musu leƙe ya hango musu kun ga sunan taga ne taga ku ayi leƙe ya ke ciki saboda haka wanda zai leƙo musu min makata daga makka fi jami'il jihad daga dukkan sasanni ta hadal muraqaba karkashin kulawar wasu muraqabatul maslahati shadida karkashin kulawa kulawa waɗansu wato waɗanda aka ba wa makamai masu tsanani makaman da ake jin cewa wato za su iya yin illa ga duk wanda aka tara a wannan gurin an ba su makamai masu tsanani wanda sun kama su kafin su kawo su ba su yi musu illa kamar kan ranar ke na'u mukasu abin zakma kamar yadda suka tabbatar da cewa za su ba da lada mai girma shine mukasu abin zakma lada mai girma kadiru hani a tunaka eh adadin wato gwargwadon abin da za su bayar shine taguwa ɗari duk wanda ya kawo musu badla kulla wahidin minhum wato sabani wato za a bada shi ga kowanne ɗaya daga cikin su suka samu dubiyin to wanda ya kawo su za a baki taguwa ɗari biyu idan guda ɗaya ka kawo za a baka taguwa ɗari kawai an baza a gari cewa an an saka cewa duk wanda ya kawo annabi alaihi salatu wassalam ko sai na bakar to za a baki taguwa ɗari assallallahu alaihi wa sallam ma da yace liman liman yu'idu ma ila quraish ga duk wanda ya dawo da su zuwa cikin quraishawa hayyaini suna raye aw mayyitaini ko a mace kaji ba a kawo annabi alaihi salatu wasalam a raye ko a mace ka'inan man kana ko waye kuma ba ware wani ba duk wanda ya kawo su to za a baki wannan lada hasbunallahu wa ni'mal wakeel maliki wa hina idin a wannan lokacin ne jaddatul furusan eh al-furusan wanda suke kan wato dawakai jam'i ne na alfaras doki wannan kan fata wata kan kayan wa hina idin jaddatul furusan a daidai wannan lokaci ne mahaya kan doki suka wato kulla nasu shirin wal mushatu da matafiya a kafa su ne al mushat kowa ya bazama ya ji kuɗi kowa ya bazama ya ji kuɗi wa qussatil asar fi talab ya salam da waɗanda suke wato qussatul arab masu iya gane sahun mutane kun sa akwai wani suna da irin wayannan masu ilimin kiyafa to wanda za su rika gane cewa wannan sawun wane ne asnallahu wa ni'mal wanda ke rufil jibal nan da nan sai suka watsu intishar shine spreading suka watsu fil jibali a cikin duwatsu wal wadiyan da kuma kwararruka wal wihadi da kwarai har yau kananan kwararruka nan kuma wasu sun bi manyan kwararruka masu abun hawa wihad kuma ƙananan kwari wani hizabu da kuma wato tiddai tudu su ne hizab lakin min duni jadwa wa bi gairi aida an gane ku ma da yake cewa duk da haka kuwa wato min duni jadwa ba tare da sun same shi ba wa bi gairi aida kuma ba su dawo da shi ba wa qad wasala al-mu'ariduna ila babil kar hakika wayannan yan tawagar wanda suka fito suna so su kamo shi suna al-muqalidun sun zo hakkan hak bakin wato kofar alga wannan kogon inda annabi alaihi salatu wasallam yake ciki shi da sayyidina Abubakar walakin Allah galibun ala amri sai dai ubangiji mai rinjaye ne akan al'amuransa ba su gansu ba mali yace rawal bukhari imam bukhari ya rawaito hadisi mai lamba ta 3453 yake cewa walakin na ana ana fiye da maliki na ana abubakar kana kuntu ma annabi sallallahu alaihi wa sallam sai na abubakar yace wata ran muna tare da annabi alaihi salatu wa salam fil gari a cikin kogo yace farafa'atu ra'si sai kawai na daga kaina fa idza ana bi aqdamil qawm yace kawai sai na ga ganin diga digan kafafuwan wannan mutanen da suke neman mu hakan da ya dago kansa suna kashin gidi kawai sai kafafuwan hasbunallahu wa ni'mal wakil yake cewa fa qultu ya nabi Allah sai na biya ma'aikin Allah law anna ba'dahum da ce wani daga cikin su wani saki daga cikin su da a basarahu zai dan daga kansa ra'ana wallahi sai ya gamu da wani zai dan ya haka da kansa ya dan domin a nan gurin suka tsaya har da huta suka tsaya suka ɓata lokaci a gurin aka zauna aka huta bayan an tsaya aka huta a gurin ana ta tattauna abubuwa shine sai na baka yace wallahi da wani zai daga kansa haka ya juyar da kansa yace da sai ya gamu ya hayya ya kai to shine yake cewa kale yace uskut ya ababakri inna annabi alayhi salatu wasallam ya ce hijiru ya kai abubakar itnani lahu thalithahuma yali mu bi ne amma na uku mu shine Allah wallahi ɗan shi'a sun gama tabewa sun tabi sun yi asara matuƙa ku duba ku ga irin wannan bawan Allah babu wanda suka fi sana a rayuwarsa irinsa in ka ji sun ce na ɗayan da kunne na ji wani yayi wa'azi a garin nan ya saka yana cewa na ɗayan kaza ya yi na biyun wai na ɗayan shi ne abubakar na biyun kaza na ukun duk sai da ya tsine musu to ya za ka kaunaci wayannan mutanen ya za ka kaunace su shi da wahalar da suke sha ta duniya haka za su yi ta shan su haƙƙi ya ba kuma eh a tafi wani ya ce min ya tafi abuja ranar wata asabar din ran lahadi ya zai ce ya gansa a hanya wata jana'iba ya ce sai har ya je ya dawo ya ce wallahi ba su je zariya ba sai ya dawo sai ran asabar kwanan zaki da hanya sai ran asabar aka isa zaria wannan masifa har ina to in ba kun lada ne ba in falala ne shi ya zo Kano a kafa ma ka gani to saboda haka wannan ai na taba gaya wanda muke tattauna da shi ana irin wannan abun na tara taron mutane ran ashura mutum ya zo haka yara ƙanana a rika kafta musu makami na ce Allah da zan yi addinin ku ni kafta jama'a zan rika ni ba za a kaftan ba ni ma sai zan a hanya a rika kafta jama'a amma dai ba zan zo a kafta mun wannan abun jini ya fito wannan wani irin addini ne haka yace wallahi suna mota har wata kabila ta gani tace ah what kind of religion is this kawai tambaya take ita wannan wani irin addini ne ta kananan yara sun jiga ta an wawuro su ana ta tafiya a kafa mata da maza to ai zai dama ba a ga wannan marhalar ba ba su fara kaftawar ba tukunna saboda haka ya kamata a kiyaye zai na bakar falalarsa ta fi karfin ka soke ta fi karfin ka soke domin wato shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya gama ba shi lamba cewa shi ne aminin annabi alaihi salatu wa salamu lamba ɗaya annabi ba shi da wani guzan furen khalili zaman sai na abubakar ba shi da shi domin kuna kallo lokacin da mutum yake kokarin ya siya bin da ransa ai ba ya so kowa ya sani ba amma shi a lokacin ya je ya gaya mar yake ce ya gaya mar domin ya san ba shi da wani amini fiye da shi cewa zai babbar garin nan yace to ai ko ba zai tafi ba sai ya bi shi yadda kuma ya je zuwa bi shi amma ma ka tashi zine masa sai ka ji ta uwa ta uba ce mara ka karanta usulul kafi ka ji to shine ma da yake cewa um wa qad kanat mu'jizatu hakika wannan mu'jiza ce babba na wa fi lafzin a wani lafazin ma zannuka me zatanka ya ababakar ya kai sai da abubakar bisnainillahu salisuhuma da mutum biyun da Allah ne na uku me zaton ka da irin wayannan mutane ya salam wa qad kanat mu'jizatan hakika wannan mu'jiza ce akrama Allah biha nabiyahu sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah madaukakin sarki ya girmama annabin sa da ita wa qad raja al mudaridun masu neman sa din nan sun koma gida hina lam yawqi bainahu wa bainahum illa qudwatin ma'duda asunallahu wa ni'mal wakeel a daidai lokacin da tsakaninsu da wato sa annabi alaihi salatu wasalam bai rage bai rage koyo ba illa ɗan taku kaɗan shine qudwatun ma'duda taku da bai ba ni riga ba amma ina saboda Allah madaukakin sarki ya makantar da su ba za su iya ba wa saddala al-haqu azza wa jalla fi qawlihi ta'ala Allah madaukakin sarki ya zayyo mana gaskiyar a cikin fadin sa illa tansuru فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم Allah madaukakin sarki yake cewa illa tansuruhu in ma ba ku taimake shi ba annabi alaihi salatu wasalam faqad nasarahu Allah hakika Allah madaukakin sarki ya taimaka ma yayin da akraja allazina kafaru wato wanda suka yi kafirci suka fitar da annabi alaihi salatu wasalam suka kore shi daga cikin garin makka saniya sunaini suna su biyu eh ɗayan mutum biyu idhu ma fil lokacin da suke cikin kogo idh yaqulu li sahibihi Allah ya ce ku tuna lokacin da abokinsa Allah ya ce kansa ya kira zai na bakar abokin annabi amma saboda lalacewa wayancan mutane sai suka ce ai ridde daga baya to yasa Allah bai gaya mana alqur'ani cewa yayi ridda ba kuma kuna sai kuna so ko da yake suna da wani aqida cikin usulul kafi wa ilmul bada ilmul bada shine Allah bai sa abun mutum daga bayan sani shine ilmul bada in kuka da sai ilmul bada shine suna nufin Allah bai sa abun ba daga baya shi ma Allah da da ya yabu sahabbai bai san za su ridda ba sai da ya bi su wannan ilimin yana nan duk wani wanda yake zagin safai bai zai karyata ba inda yana karatu domin gashi nan a littafin to saboda haka Allah madaukakin sarki ya yabi annabi alaihi salatu wassalam ya yabi kuma sayyidina Abubakar domin ya ce wa sayyidina Abubakar abokin annabi yace la tahzan kada kai bakin ciki inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu fa anzalallahu sakinatahu alayhi sai Allah madaukakin sarki ya saukar masa da nutsuwa malamai suka ce da wa aka saukar wa nutsuwa wasu malamai suka ce ana nufin annabi alaihi salatu wasalam suka ce abubakar amma magana in ka kalli siyakin zaton waye aka saukar wa nutsuwa sai da abubakar domin gida ma annabi an sai yake kun fahimta da kyau ko saboda ya tsorata har ya burgita inda annabi alaihi annabi bai man magana ba zai iya ma tona su garin wannan burgitin ko ba haka bane yawwa ai kamar irin labarin da za a kawo ne a cikin mutum ya burgita a ce wani wasu suna cewa ba sakwace ne ko na cewa da aka zo aka tashi kowa wasu sun ce kowa fulatani ne da aka tashi kowa a cikin mota yan fashi sun tare jama'a saboda haka aka rika ware mutane ana cewa duk masu kuɗi su ware na to shi da aka zo kansa sai ce ya ɓoye kuɗinsa ya ce ba shi da shi can da aka kama wani daga cikin yan fashi ya ke neman wannan kuɗin sababbi ne da aka ɗiba kawai sai buɗe wannan su sai zaro ya ce wai da Allah ta bashi canji bayan an ware shi a cikin marasa kuɗi ba wai suna yi kasan wani lokacin za a ga bare bari sai su yi wa fulani gyari ke da ba su yi wa bare bari wataƙila in za a da kabarin kenan to saboda haka firgiti firgiti zai iya sa ya tona musu asiri a daidai wannan lokaci zai iya sa shi haka wannan wayar ana kira to sai Allah ya saukar da nutsuwa akan sayyidina Abubakar ya saukar da cikakken nutsuwa wa'ayya da hu sannan kuma ya karfafe shi bi junudin lam tarauha da rundunar da ba ku a ganin ta wata irin runduna kenan ta mala'iku wanda ala kalimatul ladina kafaru sufla sannan Allah ya sanya kalmar kafirai ta zamto a sufla wanda take wato ta yi kasa wa kalimatul lahi sannan kuma kalmar ubangiji madaukakin sarki iya la'uliya ita ce wadda take wato madaukakiya wallahu azizul hakim lallai ubangiji madaukakin sarki shine aziz mabuwayi hakim kuma wanda yake mai hikima wannan abin da zamu shiga da yawa sannan kuma abin da nake tunani guda biyu ne abu na farko akwai wannan baiwa Allah da muke ta fama a kanta ta mun yi alkawari da wani zai zo dauke da zamu je saboda gaskiya dai kusan dan uwa dai Allah ya taka da alkhairi amma matsalar yarinyar nan ta FC ana ga sai ma an kai ta waje wallahi abin ya tira kwarai da gaske ramukan duk sun warke amma kuma matsala har yanzu wannan ba hayar in ta miƙe in karan jiya da aka tsaye da yasa zubayar kai to shi sa akwai wato bukatar a sata addu'o'i kwarai da gaske amma dai kam tana bukatar a tallafa mata kwarai da gaske sannan kuma abu na biyu insha Allah ta'ala ina tsammanin rana ita ba za mu yi karatu ba saboda akwai program da muke na MFF malam gali ma watakila tare za mu tafi da shi za mu je kebbi kebbi state mukan yi dan kwana bakwai ko takwas a can haka saboda haka sai za mu tafi ranar lahadi sai mun yi sati ala da kalli next week babu karatu sai wani sati insha Allah ta'ala wannan shine da gurguje kuma muna buƙatar yan uwa su samu addu'o'in su abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana na'am eh eh ai ina ji ba su yi shirin ba ko an yi ba na jin an yi menshinin gaskiya amma an yi na duba na gaya ma kamar ba a yi menshinin sunan ba kawai haka aka sai fari kyakkyawa ka gani inda da ana buƙatar suna za ta faɗi sunansa amma ba na jin amin kawo sunansa abin da dai kawai Allah ya kai mu sati mai zuwa wata kila za mu kokari mu biyo ta kansa shine maganganun da ake na cewa da aka zo kogon kogon wata kuciya ta zo sai kwai ta waye shi nake so in Allah ya kai mu yau wata gizo gizo ina da yawa malaman sira sun kawo amma muna so mu ji menene authentic magana a kai dangane da wannan abubuwan insha Allah ta'ala wannan da yake ne a gurguje abubuwan da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu ladan sa inda muka yi kuskure Allah ya